الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan marece na lahadi a dare na litinin wato daren 29 kenan muna 28 amma za mu dinga lissafi da dare ne kuma ka'ida rana ta faɗi an shiga daren gobe kenan daren 29 ga ainihin wato wata na goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1446 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma na al'allamatul imam al-hafiz abdurrahman wato ainihin as-sa'adi aw as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan tafsiri nashi mai suna taysirul karimir rahman fi tafsiri kalamil mannan wanda a satin da ya gabata mun gudanar da tarjama ta ainihin wato malam mun ji kuma mukaddima ta shi wannan tafsiri wanda wannan zai zama karatunmu na farko a cikin wannan tafsiri mai girma wanda ainihin za mu fara daga suratul fatiha bi idnillahi ta'ala alam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعم wannan sura wato ainihin suratul fatiha kenan wadda ta kasance a sura ce makiya an saukar da ita a garin makka wasu malamai suna cewa an saukar da ita sau biyu a makka kuma an saukar da ita a madina sura ce duk da cewa ayoyinta guda bakwai ne wato kamar za ka ce ba ta da ainihin wato yawa in an kalli hajimi da tsawo na ayoyi da yawansu amma kuma tare da haka ita ce mafi girman sura a cikin alkur'ani babu sura da ta kai ta wani zai yi mamaki ya ga bakara aya 286 ko a kuma a ce bakara fatiha mai aya bakwai ta fi bakara girma to haka nan aka yi tabbata cikin sahih hadisi na ubayyu bin ka'ab sayyidul qurra abul munzir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa babu sura da ta kai fatiha Allah bai taba saukar da sura a cikin attaura ko injila ko alkur'ani wadda ta kai suratul fatiha girma ba wanda asyuɗi cikin littafin shi na al'itikan wanda ya yi a kan abin da ya shafi asrar na alkur'ani mai girma a ciki yake cewa ita fatiha ita ce sirrin alkur'ani domin duk wani hukunci da ke cikin wata sura akwai ishara zuwa gare shi cikin suratul fatiha to ubangiji subhanahu wata'ala ya bude wannan sura da bismillah wanda a qira'a ta riwaya ta Hafs an Asim bismillah aya ce ta farko a cikin suratul Fatiha wanda kuma wannan shine mazhaba ta al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ina ganin wajibi ne karanta bismillah a cikin karatun Fatiha saboda hadisi da yazo cewa in za ku karanta fatiha ku karanta bismillahir rahmanir rahim yace fa innaha minha domin ita basmala tana cikin suratul fatiha da haka Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mai nuna mulki da isa ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kai kadai kuma gare ka muke neman taimako kai kadai dinka ba a haɗa Allah da kowa a cikin nau'ukan bauta ga baki ɗayansu na daga cikin nau'uka na bauta al-isti'ana idza sta'anta fasta'in billah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanya miƙaƙa wadda babu kwana babu kwana kwana a cikin ta wato hanya ta tauhidi hanya ta sunna hanya ta bin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama صراط الذين أنعمت عليهم هنير ولن دكين إما أغريسو غير المغضوب عليهم ولا الضالين با هنير ولن دكي فشي دسوبا كما با بتتوبا اليهود والنصارى واندسوني واتو أينهم رأس المغضوب عليهم هم, هم اليهود ورأس الضالين هم النصارى تزام شغتكم بيان دمالا يي أكم ونن سورة رحمة الله تعالى عليه malam ya ce aya ta farko kenan bismillahi kaga wannan kalma da Allah ta'ala ya fara da ita na cewa bismillah ai abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala ma'ana shine ina mai farawa da duk wani suna na Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaka dauka bismillah kamar mutum ya yi kamun kafa ko tawassuli da sunan Allahu ne kawai Allah yana da sunaye kyawawa mafiya kyawu walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wanda Allah ne kadai ya san adadin sunayen shi hadisin da ya kawo cewa akwai wasu sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su za a gina mai gida a aljanna ko na abu makamancin haka ba yana nuni akan iya ɗari ba ɗayan su kadai ne sunayen Allah ba domin ya ce a cikin wani hadisi na Ahmad cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك لك أكو سسونا ين ألا واندبا بسند كوابا أكون دي يغدا ما يسنر دك تكين أنبا وانسد ملائكونسا أكون دي سوكر من تكين القرآن يجرما أكو واند سكزو تهنير مأيكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم to da haka cewa bismillahir rahmanir rahim to cewa bismillah ya tattaro duka sunayen Allah mala ya ce li'anna lafzasmin a lafazin ism da ya ambata mufradun mudafun mufradi ne da aka yi idafa shi to ka gana an shiga cikin matsala ta lugha daga cikin abubuwan da suke nuna cewa wannan kalma ta yi umumi shine a yi idafar mufradi a yi idafa ta ainihin mufradi kamar misali ka ce malu muhammadin in ka ce malu muhammadin kana nufin duka dukiyar shi ba dole sai kudin shi da ke cikin aljihu ba har na cikin kont din shi wanda ke cikin banki har da su kake nufi to da aka cewa bismillahi kaga an yi ifradin mufra an yi idafan mufrad ne fa ya'ummu jami'al asma'il husna daga ya game dukkan sunayen Allah waɗanda suke mafiya kyawu din nan cewa Allahi da yayi bismillahi Allahu huwal ma'luhul ma'bud shine abun bauta wanda ake ainihin wato kankantar da kai zuwa gare shi المستحق لإفراده بالعبادة وانده يتنتنت أكأيتا شد بوتا لما اتصف به من صفات الألوهية سودا أبنده يسفنتو دسون صفوف ألوهية صفوفي نتنتنت ربوتا باب وانده يتنتنت أبوتا مواسي الله وهي صفات الكمال وانده سوني صفوفي نكمالا دا إسادة أينهم وتوككا الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة wa'annan sunaye na ar-rahman da ar-rahim sunaye ne waɗanda suke wato suna yin nuni akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ma'abocin rahama ne mai yalwa idan aka ce zushai'i ana nufin wanda ya cika ya tumbatsa cikin wannan sifa da abin da aka jingina shi gare shi kaga ya bambanta da a ce sahibu kaza zaka ce sahibul mali wato yana da dukiya amma aka ce zu malin wato mai tarin dukiya kenan to Allah subhanahu wata'ala zur rahmatil wasi'a ne ma'abocin rahama wadda take yalwatacciya al'azima mai girma allati wasi'at kulli shay'in wanda ta mamaye dukkan komai rahamar Allah ta shiga cikin kowa kowa yana ainihin numfasawa yana shedani yana kai kawo cikin rahama ta ubangiji wa ammat kulli hayyin ta game duk wani rayayye وكتبها للمتقين المتبع المتبعين لأنبيائه ورسله ألا يا وجبتد سام الرحمة نن akan waɗanda suka kasance masu takawa masu bin tsarin annabawansa da manzanninsa fa haula ilahumur rahmatul mutlaqa to waɗannan suna da sakakkiyar rahama ma'ana rahamar tasu ce Allah ta'ala ya ba su ita wa man adahum falahu nasibun minha wanda ko ba su ba yana da wani kaso ne na wannan rahamar ba dukkanta ba wala yace wa alam anna min alqawaid almuttafaqi alaiha bayna salafil ummati wa a'immatiha ka sani cewa yana daga cikin ka'idojin da dukkan malamai sun yi ittifaqi akan su daga cikin malaman magabata da waɗanda suke jagorori na addini shine al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifati yin imani da sunayen Allah da sifofin shi da abubuwan da sifofin suke hukuntawa na ayyukan shi da ainihin abubuwan da ya siffanta da su kaga wannan raddi ne akan jahamiya da dukkan madbalar da ta ainihin wato jahamiya ta kyankyasa daga cikin asha'ira da ainihin wato maturidiyya da karramiyya da kullabiyya da dukkan bangarori na bata waɗanda suka karkace a cikin abin da ya shafi babul asma'i wa sifat ko dai wanda suke kore ma Allah sifofin shi ko waɗanda suke kokarin kayyafa sifofin Allah ko wanda suke shabbaha sifofin Allah da na halittu ko ma waɗanda suke tawili su karkatar da sifofin daga zahirinsu kamar wanda suka shahara da haka su ne a sha'ira to da haka yace a imma na salaf da malamai waɗanda suke kan tsarin su sun haɗu akan ana tabbatar ma Allah sifofin shi da sunayen shi da abin da sunayen da sifofin suke ɗauke da shi na ma'ana fa yu'minuna mathalan bi annahu rahmanun rahimun dur rahmatin lati tasafa biha al muta'alliqatu bil mahabbil marhum sun yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne wanda yana shi ma abocin rahama ne da ya siffantu da ita da haka wannan rahamar tashi tana da alaka da waɗanda yake ma rahama in kai rashin lafiya ka warke tasirin rahamar Allah ne a gare ka idan ka ji yunwa sai ka samu abinci da ka ci tasirin rahamar Allah ne gare ka sunayen ba wai a daskare suke ba sifofin ba wai ba su da ma'ana yanda jahamu la'ananni ya ambata ba a suna da ma'ana ma'anarsu suna bayyana a cikin halittun Allah sai ce fa ni'amu kulluha atharun min athari rahmatihi dukkan ni'imomin Allah ta'ala wato tasiri ne da rahmar Allah tabaraka wa ta'ala take bayyanawa wa hakaza fi sa'iril asma'i haka zaka ambata a cikin dukkan sunayen Allah ta'ala yuqalu fil alimi innahu alimun dhu ilmin ya'lamu bihi kulla shay'in misali sunan alim sai a ce Allah ma'abocin ilimi ne wanda ya kasance da wannan ilimin ya san dukkan komai qadirun zu qudratin yaqdiru ala kulli shay'in Allah mai iko ne da yake da iko akan dukkan komai an fahimci wannan karkashin sunan alqadir to kowane suna daga cikin sunayen Allah yana dauke da sifofi wanda sifofin kuma ana ganin su a cikin halittun Allah subhanahu wataala idan abin da ya shafi sifa ce ta aiki da ta shafi ainihin halittun Allah akwai sifofi waɗanda suka kasance zatiyya ne sifar da ta kasance ta Allah subhanahu wata'ala ta zatin shi kamar a ce hannun Allah subhanahu wata'ala ko a ce kafar Allah subhanahu wata'ala waɗannan nusus na alkur'ani da sunna sun tabbatar da su bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi ta sama jahannama mutane da ainihin aljanu waɗanda suke kafirai da fajirai sai an ce mata kin cika sai ta ce bata cika ba a ƙaro mata har sai Allah ya ɗaura ƙafar shi a kanta mai albarka sai ta yi nishi ta yi ƙara a nan ne za ta ce ta cika ta cika aga ya tabbatar Allah ta'ala yana da ƙafa za ka tabbatar da shi yadda ya tabbatar ma kansa amma ba tare da kamanta sifan nan tashi da ta wata halitta ba kuma ba tare da ƙaryata ta ko kore ta ba ba tare da karkatar da ita daga ma'anarta ba ina fata an gane wannan mala ya ce alhamdulillah mun shiga aya ta biyu kenan kaga can fassara bismillah ce yi mana cewa alhamdulillahi huwa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamali wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adli in ka ce alhamdulillah kamar yabo kake yi da jinjina kana jinjina ma Allah kana yaba mishi akan sifofin shi waɗanda suke madaukaka da ayyukansa wanda suke kai kawo akan falala da adalci wato duk abin da kaga Allah yayi na ɗaukakawa ko ƙasƙantarwa na rayawa ko kashewa na azurtawa ko talautarwa na bayar da lafiya ko jarabtar wani da ciwo waɗannan ayyuka suna kai kawo tsakanin adalci da kuma falala ne wato wanda Allah ya alheri ya kyautata mishi wannan falala ce ba wai dan wannan yana da wani haƙƙi da ya tambayo Allah ba falala ce kawai da jin kai daga gare shi wanda ko kaga Allah ya jarabce shi da wata jarabawa shi kuma wannan adalci ne na ubangiji subhanahu wataala domin shi wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi falahu alhamdul kamilu bi jami'il wujuh haka Allah yana da yabo da godiya ta kowace fuska wanda yaban nan nashi da godiyar da ake mishi cikakkiya ce duk wanda za a gode mawa ko a yaba mawa yaban da za a yi mishi ba zai taba kama kafar yaban da za a yi ma Allah ba shi yasa a wani hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la uhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsika ba na iya kididdige da lisabce yabo gare ka ya Allah ma'ana ba zan iya yaban ka yaban da ya zamanto ya cika ya tumbatsa ya kammala ba sai dai kawai in yaba ka da maimaita abin da ka faɗa a kan kanka domin Allah shi ya fi kowa sanin kanshi da sanin kima shi malam ya ci gaba da cewa wato ainihin rabbil alamin ko rabbil alamin sai ce ar-rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin shine mai kulawa da dukkan talikai suwaye al-alamin sai ce wa hum man siwallahi sune duk wanda ba Allah ba shine ibnu abdul wahhab cikin al-usulul thalatha yace wa kullu man siwallahi fa huwa alam al-alam duk wanda ba Allah ba to taliki ne sai ce wa ana wahidun min dhalik min dhalikal alam ya ce ni ma ina ɗaya daga cikinsu daga duk wanda ba Allah ba to alam da sama da ƙasa da al'arshi da kursiyi da mala'iku da ainihin mutane da aljanu da dabbobi da ƙwari da tsirrai da duwatsu da ruwa da wuta da komi taliki ce taliki kawai shine halitta ta ko halitta dukkan ta Allah ne ya yi ta Allahu khaliqu kulli shay'in to Allah subhanahu wata'ala ya zamanto mai kulawa da su bi khalqihi lahum ta hanyar halittarsu da yayi wa i'dadihi lahumul alatu da al'alati wa in'amihi alaihim bin ni'amil azima da kuma yanda ya tanada musu wato ni'imomi da ni'imar da ya musu masu girma allati law qad law faqaduha da mutane za su rasa wannan ni'imomin na Allah lam yumkin lahumul baqa'u ba za su iya ci gaba da zama ba a duniya a ce Allah ya janye dare ko ya janye yini ko ya janye rana ko ya janye sanyi ko ya janye zafi ko ya janye iska ko ya janye numfashinsa ya ainihin wato janye tallafin da ya yi mana ba wanda ya isa ya iya rayuwa a wannan duniya kuma babu wanda ya isa ya zo da wa'annan abubuwan da zai tafiyar da su kamar yadda yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya da Allah zai sanya dare ya zama tutur ba za a taba yin yini ba wa isa ya kawo muku haske in ba Allah ba da Allah zai sanya yini tutur har abada sarmadan ba za a yi dare ba wa isa ya kawo muku da daren da za ku samu natsuwa a cikinsa wannan kaɗan ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha shine yake cewa fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala duk wata ni'ima da bayi suke da ita to wallahi daga Allah shi yasa kullun duk abin da ya same ka na alkhairi ka gode ma Allah duk abin da ya same ka na sharri ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka nemi sassauci daga gare shi amma babu wani wanda ya isa ya kawo maka wata ni'ima wanda ba Allah ya zo da ita ba babu wani wanda ya isa ya janye maka wata damuwa ko wani kunci wanda Allah ta'ala bai nufi ka da samun waraka daga gare ta ba wa tarbiyatihi ta'ala li khalqihi naw'a wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an tarbiyyar da Allah ya ma bayi ma'ana kulawar da yake musu kala biyu ne ammatun wa khassa akwai kulawa ga baki ɗaya wadda ta hada na kwarai da na banza musulmi da kafiri duka Allah ke kula da su sannan akwai wata kulawa ta musamman da yake ma bayinsa na kwarai fal ammatu hiya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayati wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya kulawa ga mammiya shine halittan halittu da azurta su da shiryatar da su da yayi zuwa ga abin da zai amfane su a cikin wanzuwarsu a duniya kamar da annabi Musa ya gaya wa Fir'auna yace rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada daga kulla shay'in ya shafi mutane da aljanu da dabbobi da as-salih da at-talih da al-mu'min da al-kafir wal khassatu kulawa ta musamman tarbiyatuhu li awliyaihi irin kulawar da Allah yake ma waliyansa wanda suke masu bin dokokinsa fa yurabbihim bil iman sai kaga yana kulawa da su yana tasar da su akan yin imani wa yuwaffiquhum lahu ya datar da su ga imani wa yukmiluhum ya ainihin kammala musu wannan imanin wa yadfa'u anhum as-sawarif ya dinga kautar musu da duk wata fitina da duk wata musiba wal awa'iq da abubuwa da suke matsaloli alha'ilata bainahum wa bainahu waɗanda suke ƙoƙarin raba su da shi duk wata musiba da duk wani a ainihin wata annoba da za ta yi ƙoƙarin raba ka da Allah sai Allah ya maka maganinta wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi kuma faɗin shi inna Allah yudafi'u anil ladina amanu wa haqiqatuha haqiqanin wannan kulawar ta musamman tarbiyatu tawfiq li kulli khairin datarwar da Allah yake mawa halittu ga kowane alkhairi wal ismati min kulli sharrin da kuma kariya daga duk wani sharri wa la'alla hadha al ma'ana huwa sirru fi kauni akthari ad'iyati al anbiya bi lafzi rabbi malam yace babu mamaki wannan yana daga cikin guraren da malam yake zurfafa tunani a cikin istinbati a tafsirin shi abinda yake sanya tafsirin al imam sa'adi ya zama mutamayyizi ne akan sauran tafsirai shi na daban ne yace babu mamaki irin kulawar da Allah ta'ala yake mabayi wanda sunan arrabu ya kunsa wannan ya sa galibin addu'o'in annabawa lokacin da suke ɗaga bukatunsu zuwa ga Allah sukan yi roƙi Allah da sunan arrabu sai ce fa'inna matsalibahun kullaha dafilatun ta ta rububiyyati domin duk abin da mutane suke nema ina ƙarƙashin rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala arziki ne ilimi ne lafiya ne salama duk abin da kake nema yana ƙarƙashin rububiyar Allah domin rububiya ma'anarta gudanar da halittu da datar da su da abin da zai amfane su duniya da lahirarsu wanne yasa annabawa in suka tashi addu'a sai kaje suna roƙon Allah da rabbu tun daga annabi Adam alaihi salam wurin da Allah ya ce qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin farkon manzanni shine annabi Nuh ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin annabi ibrahim wanda yake abul anbiya ya tashi addu'a yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana li yuqimus salat kaga da rabbana ya addu'a annabi musa yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabilika ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نبي عيسى وتلوك تند حواريا وسكة بيش هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين karshe da ya daga hannu sai ya ce rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai kaga yayi amfani da rabbana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi Allah ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura annabi zakariya ya ce rabbi la tadharni fardan wa anta arhamur rahimin wa anta khairul warithin annabi ainihin wato ayyub shi ma da ya tashi ya ce rabbi inni mas'ar anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab a wani gurin me yace wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadur wa anta ahkam arhamur rahim kaga yayi amfani da rabb to duka annabawan Allah subhanahu wataala zaka ga galibin addu'o'in su da rabb suke amfani to suna ne mai sirri inji al-imam sa'adi rahimahullahu ta'ala to saboda haka dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassa karkashin rububiyyar shi ta musamman fadalla qawluhu rabbil rabbil alamin alam firadihi bil khalq da yace rabbil alamin ya nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ne yake yin halitta wata dibiri shi ke gudanar da halittu wan ni'ami shi kaɗai ke saukar da ni'imomi wa kamali ghinahu da kuna nuni akan cikar arzikin Allah ta'ala wa tamami faqri alamin ilaihi da kuma cikar bukatuwar talikai zuwa gare shi duk wani halitta yana da bukata zuwa ga Allah amma shi Allah bai bukatar komai a gurin kowa shine ma'anar as-samad bi kulli wajihin wa atibarin da kowace fuska da kowane itibari Allah tabaraka wa ta'ala shine ake neman biyan bukatu zuwa gare shi aya ta hudu maliki yawmiddin almaliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki shine wanda ya sifantu da sifa ta mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha na daga cikin tasirin mulkin Allah ta'ala shike umarni kuma shi yake hani wa yuthibu wa yu'aqibu Allah ta'ala shine yake bada lada kuma shi yake yin ukuba da yusibu wa yu'aqibu ga lugha nan gurin ce wa yu'aqabu eh haka masu ayi wasali ce wa yu'aqabu in kace yu'aqabu yana amma Allah ukuba subhanallah wane mutum to Allah shi sai dai yayi ukuba Allah shi yake tuhuma ba a tuhumarsa shi sai dai ya ce dan me ba a tambayarsa a ce lima ko a ce kaifa eh domin Allah ta'ala ya hukumu la mu'aqiba li hukmihi wa yatasarrafu bi mamalikihi Allah shi yake tasarrufi da bayinsa bi jami'i anwa'i tasarrufati da dukkan nau'o'i na tasarrufi duk yanda zaka kai ka kawo baka fita daga cikin ilimi da sani da ganin Allah da ikonsa kaga sabanin dan adam dan da abin da aka mallaka maka mulkin takaitacce ne mulkin kasashe ne yanzu matar kama an ka bar gida baka san me take ba ‘ya'yanka in sun fita daga gida baka san me suke ba shi yasa kullum sai ka raka da addu'a bayan Allah suna roƙon Allah rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama in sun san ba su iyawa sai Allah ya iya musu to shi ko Allah ta'ala duk wani bawa daga cikin bayinsa Allah ya san abin da yake kai kawo numfashinka da kake ja a yini ya san ɗana wa kai kuma da izinin shi yake fita in ya ga dama wata rana sai ya rike sai kaga an ture ka faɗi malam yake cewa wa adafa al-mulka li yawmiddin kun ga nan yace maliki yawmiddin ko to ya jingina mulkin zuwa ga ranar addin wanda addin shine sakamako yana da ma'anoni daga cikin ma'anonin shi akwai aljaza kamar yanda yace yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq kaga dinahum yani jazaa'ahumul haqq to saboda haka ya jingina mulkin shi zuwa ga ranar sakamako ranar alkiyama wa huwa yawmul qiyama yawmun yudanun nasu ko fihi bi a'malihim so da rana ce da za a sakan yawa mutane akan ayyukansu khairiha wa sharriha alkhairun su da sharrun su li'anna fi dhalika al-yawm abin da yasa ya jingina wannan mulki zuwa ga ranar ranar alkiyama saboda a wannan rana ne ya zaharu lil khalqi tamamu tamamu zuhuri kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmati a lokacin ne zai bayyana ga dukkan halittu wato bayyana wadda ta kasance cikakkiya wato wadda take cikakkiya a lokacin ne kamala ta mulkin Allah da adalcin shi da hikimarsa za ta bayyana gare su anan duniya kafirai na shakka ba su yarda da ainihin girman ikon Allah ba amma ranar lahira da musulmai da kafirai kowa zai gamsu da haka ainihin wanqita'u amlakil khala'iq sannan zai bayyana gare su yankewar duk wani mulki na halittu dama duk abin da Allah ya baka aro ne yasa ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum da mulki da arziki da wadata asali na Allah amma yakan baka aro ya gwada kai ya gani ya za ka aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malu Allah zai ba ku mulki a duniyar ya ga ya za ku yi hatta innahu yastawi fi dhalika al-yawm al-muluk war ra'aya hatta a wannan ranar da masu mulki da sauran talakawa duka za su zama daidai wal abidu wal ahraru da bayi da yantattu duka za su zama daidai kulluhum muz'inuna li'azamati dukkan su suna masu kankantar da kai saboda girman Allah subhanahu wataala khadi'una li'izzatihi suna masu mika wuya ga izzar Allah muntaziruna limujazatihi suna masu jiran sakamako daga Allah rajuna thawabahu suna kwadayi na ladashi khaifuna min iqabihi suna masu tsoro da dardar daga ainihin ukubarsa falidhalika khassahu bizikri shi yasa Allah ya kebance ranar da ambato yace maliki yawmiddin amma in ba dan haka ba a kowane lokaci a kowane yanayi babu lokacin da ya taba gushewa daidai da kyaftawar ido face Allah shine mai mulki to amma sai dai wasu na shakku wasu na tantama a ranar ne kowa zai samu cikakken yaqini wa illa in ba haka ba fa huwal malikul yawmiddin wa ghayrihi min al ayyam Allah shine mamallakin ranar sakamako da ma sauran ranaku aya ta biyar wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ga wannan aya ba karamar aya bace ibn al-qayyim mujalladi uku yayi mata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in littafi bolum bolum har guda uku madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in littafi ne su kutum da guda ai ba za ka yi mamaki lokacin yan shekarun ba shekara biyu da ta wuce da qadiyar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta bayyana hatta masu da'awar sunna da dama sai da aka ga wallansu wallahi a cikin ilimi ake magana da aqida sai ga mutum yana da'awar sunna yana da'awar shi ahlus sunna shi salaf ne amma kaga a babun tauhidi ma da sauran shi a babun haƙƙin Allah ma bai gama fahimta ba bai san cewa ba a neman taimakon kowa ba sai Allah subhanahu wataala wanda wannan karatun tun a firamare tun a islamiyya ake yin shi ko cikin wannan tauhidin mai yatsu uku ne ko ko a tauhidi mai yatsu uku an kawo ibada da aka lissafo su an kawo menene wa min hassalatu was siyamu was zakatu wal hajj wal raja'u wal khawfu wal khashiyatu wal yace me wal isti'anatu wal isti'aza wal istighatha kaga ya ambaci isti'ana to abinda aka ce ibada ce to ake bauta mawa eh wa ake bauta mawa Allah bai yadda abauta wa mala'iku ba bai yadda abauta ma annabawa ba su ma mala'ikun ba su yadda ba annabawa ma ba su yadda abauta musu ba ke sa ce wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba aya amurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun yace wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannama kadhalika najzi adh-dhalimin yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin yace was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu babun tauhidi babu kara babu sakaci babu kawaici babu hannu ya san na gida babu yakana duk wanda ya taka tauhidi taka shi ake yi ko waye kuma ko dan waye ina fata an gane wannan to kaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sai yace ai nakhda'uka nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'ana muna kebance ka kai kadai dinka inji al-imamu sa'adi muna kebance ka ya Allah kai kadai dinka da ibada da kuma neman taimako li'anna taqdim al-ma'mul yufidu al-hasra domin gabatar da wanda yake ma'mul ala al-amil yana fa'idantar da killace magana kaga an koma balaga kuma yanzu ko ake nan tafsiri baya yiwuwa kawai don ka iya tarjama tafsiri baya yiwuwa saboda ka karanta fiqhu kadai ko ka karanta ainihin usulul fiqhi kadai ko ka karanta lugha kadai ko duka sai ka hada su saboda shi shine kundin addini alqur'ani mai girma to sanin kundin addini sai ka san kowane bangare na addini saboda haka fadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an yi taqdimu ma haqquhu at-ta'khir a gurin ɗaliban balaga sun san taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra yanzu idan ka ce muhammadun fil baiti kaga muhammadun fil baiti ka ce kawai muhammad yana cikin gida ko amma baka kore samuwar aliyu ko usmanu a cikin gidan ba wani zai iya zuwa kuma ya ce aliyun fil baiti amma lokacin da ka ce fil baiti muhammadun muhammadun ne a cikin gidan kaga ka hasari ne ma'ana ba kowa a gidan sai muhammadu to shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai asalin shi na'buduka wa nasta'inu bika amma sai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar da shi domin ya nuna cewa wannan abin mulkin shi ne shi kadai wannan abin gurin sukuwar shi ce shi kadai ba wanda ya isa ya musharaka da shi a cikin sa muna nufin gurin da yake da haƙƙi shi kadai a cikin sa saboda haka sai ya ce gabatar da al-ma'amul 'ala al-'amil yana fa'idantar da al-hasru وهو إثبات الحكم للمذكور الحصر شين يتبتر ده كنتي أكن أبن ده أكا أنبتا ونفي هو عما عداه ده كوري شي ده غوان ده باشي وكذا كينان الاستعانة ده العبادة بتتنتن تبقى قواسي الله فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك كما رتي وايكي منا بوتك باما بوتر وننك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك منا نيمان تيمكونك باما نيمان تيمكون وننك yace wa taqdimul ibadati ala al-isti'anati min babi taqdimil 'ammi 'ala al-khass da ya gabatar da ibada 'ala al-isti'ana iyyaka na'budu farko sannan wa iyyaka nasta'in ya gabatar da ibada 'ala al-isti'ana yace yana daga babun gabatar da 'am akan khas domin isti'ana tana cikin tana cikin ibada kaga yace iyyaka na'budu har isti'ana ta shiga ciki to amma Allah tabaraka wata'ala saboda cikar balaga da hikimar da ya zuba cikin Qur'ani ya san da akwai gurbatattun musulmai akwai wa'inda sun manta sun dauka isti'anan ma kamar wani nau'i ne kawai na abu wanda ba Allah kadai yake banta da shi ba zaka da ya ambaci ibada isti'ana ta shiga ciki amma sai ya mata aji mai zaman kanta domin me ya nuna maka mahimmancin ta a cikin jinsin ibada da kuma hadarin kuskure ma fahimtar isti'ana tana cikin ibada domin kuskure ma hakan zai rusa zai rusa ibadar taka ita ibada abu ɗaya ne nau'ukan ta ne mabambanta daga kafir da ɗaya daga ciki sauran sai su barranta daga gare ka idan ka ce ka yadda za ka ji tsoron Allah amma ba za ka yi fatan rahamar Allah ba aikin banza ne tsoron naka idan ka ce ka yadda za ka yi sallah amma ba za ka yi azumi ba sallarka ta zama me ta zama aikin banza ma'ana ba za ka yi azumi ba da ma'anar ba ka yadda da shi ba ko ka ce ba za ka nemi taimakon Allah ba ko ka ce ba za ka nemi te wanga yan bidiyo'i da yawa maganganunsu abin da suke nunawa ma ba a neman taimakon Allah akwai wani sakaran yaro a bauchi ana ce mai abul fatahi ko abul fasadi to eh eh abul fasadi to shine yake bada labari wallahi da kunne na naji yace unguwar su aka samu wani almajiri yazo yana bara yace amma yan izala sai suka hure mai kunne suka ce ba a roƙon annabi ba a ce ma ba a cewa ayi dan annabi daka idan ka tashi kawai ka je ka dinga cewa a taimaka maka dan Allah ya ce yana ta yawo cikin rana yana ta dan Allah dan Allah ko sisi bai samu ba kowa ya banza da shi can sai wani ya haɗu da shi ya ce mai kai a garin nan na bauchi kaga yana so ya nuna tunda akwai tsahiru a garin ko kenan a baucin zaka zo ba zaka ce dan annabi ba to sai ya fara dan Allah dan annabi sai aka fara bashi dan Allah dan an kai daga baya sai ya koma dan annabi dan annabi kawai wato kaga kenan a karan fari an dan ma Allah kara ne aka kara shi amma asali wanda ake roƙo annabi to wallahi tallahi wannan kafirci ne tsagwaransa saboda me Allah ya kafirtar da nasara saboda sun ce annabi Isa dan Allah ne amma ai annabi Isa mutumin kirki ne babban mutum ne daga cikin bayan Allah na kwarai Allah ya kafirtar da yahudu saboda sun ce to ainihin Uzairu ibn Allah amma Uzairu bawan Allah ne to bayan Allah na kwarai kamar annabawa da mala'iku su ba haƙƙinsu ne a bauta musu ba haƙƙin manzo a mai biyayya haƙƙin manzo a yi koyi da sunan shi a so shi a girmama shi amma shi da kanshi yake hana a bauta mushi ina fata an gane wannan to saboda haka sai yake cewa wa taqdimul ibadati ala al-isti'anati min babi taqdimil 'ammi ala al-khas wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi kuma a ciki akwai ba da mahimmanci da Allah ta'ala ya yi gurin gabatar da haƙƙin shi akan haƙƙin bayansa domin ita ibada da kake yi sauke haƙƙin Allah ne ko a hadisin mu'az ya ce haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a to amma isti'ana da kake yi neman wata bukata ce taka daga gurin Allah to sai kake gabatar da ibadar da kai ma'ana a duniyance baka da wani wato percentage a cikinta akan abin da kai wanda yake bukatar kai fa kullun fa haqqullahi ahaqqu an yuqda fa dainullahi ahaqqu an yuqda ko bashin Allah shi ake fara biya haƙƙin Allah shi ake fara saukewa shi yasa cikin wa'azi da tauhidi ake farawa da'awa da haƙƙin Allah ake farawa abinda annabawa suka yi kenan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan abinda sahabban shi suka yi yasa da ya tura mu'azi yaman yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات kaga sai sun yadda da tauhidi sannan za su yi sallah to ina amfanin sallar wanda bai yadda da Allah ba ina amfanin sallar mai zuwa gurin bokaye ina amfanin sallar mai neman taimakon yan bori da yan kacau kacau haka za ga mutum cikin dauda bakin shi na wari wai zai taimaka maka to kaga Allah ya shafe dubara da fasaha duk wanda ya kasance mushriki shi yasa kafirai Allah ta'ala ya ce ba su da hankali lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu kai gwara dabbobi ma da su da ita dabba ba ta shirka dabba babu shirka babu dabbar da ke shirka hajjakin takaram baya shirka da Allah to kaku wanda baya shirka ba zai taba yin daidai da da wanda yake mushriki fa afa naj'alul muslimina kal mujrimin kaga da wannan ma'anar jakuna da dabbobi har aladu da karnuka duk musulmai ne domin ma'anar islam sallamawa miƙa wuya zuwa ga Allah to su ba sa saba ma Allah ko da akuya ta zo ta cinye maka tuwonka ba ba sa ba Allah ta saba mawa ba an gane ko kai ta saba kai ta saba Allah ya sa mu dace malam yake cewa wal ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al a'mali wal aqwali adh-dhahiratu wal batinah wannan ta'arifi na ibn al-qayyim yana cikin i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin cewa ibada suna ne da ya tattaro duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na maganganu ko na aiki na bayyana ko na ko na boye والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع استعانة شيني دوغرو دا الله قرن جاو أنفاني ودفع المضار دا تنكو دي أبوان دا ذاس جوتا مع الثقة به في تحصيل ذلك تارد يداد الله قرن سامورها kaga anan ne da yawa suke samun feluwa suke samun faduwa da fashari mutum sai kaji yana ta Allah Allah Allah a baki amma a zuciyar shi akwai wani abu yana shakku to in haka ne in shekara dubu so dubu za ka yi kana roƙon Allah ba zai amsa maka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani Allah baya karban addu'a daga zuciyar wanda yake marafkani rafkanan ne wanda bai mika wuya zuwa ga Allah 100 bisa 100 ba wannan yaqinin na cikin zuciyarka shine yafi muhimmanci a cikin addu'arka da yace yasa ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa cewa Allah zai zai karba muku amma wani addu'a ta gwada Allah ne bari mu gwada in ya ba mu shikenan in bai ba mu ba mu ci gaba da da fafutuka shi ya dauka zafin nema ke kawo samu miskini nawa suka kan a haife ka suke nema har yanzu ba su samu ba datarwa ce daga Allah wal qiyamu bi ibadati Allah wal isti'anatu bihi huwa al wasilatu lis sa'adati al abadiyya tsayuwa da bautar Allah da kuma ainihin neman taimakon Allah abubuwan nan biyu su ne wasila hanyar da ke kaiwa zuwa ga samun walwala da arziki da wadata da farin ciki na duniya da na lahira wannan jati min jami'i shururi da kuma samun tsira daga dukkan sharruka fala sabila ila najati illa bil qiyam bihima mutum ba zai taba samun hanyar da za ta sa ya samu tsira ba face sai da wa'annan abubuwan guda biyu bautar Allah umuman tare da neman taimakon Allah cikin bautar Allah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz duk abin da ka san zai amfane ka annabi ya ce kai kwadayin shi amma ka nemi taimakon Allah kakka dogara da iyawarka kakka dogara da mulkinka karka dogara da karfinka kakka dogara da ainihin basirarka ba inda za ta kai ka sai zuwa ga tabewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu in ba taimakon Allah ke tare da kai ba wannan fasahar taka da basirar taka ita ce matsalar taka sai in Allah ne ya taimake ka kakka zama irin su karuna da ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ya ce na samu arziki ne saboda baiwa da experience ɗin da nake da shi da ka fara wannan tunanin kai ma ka zama wani ba karu ne ka san akwai karunoni da yawa wancan sunan ne ya shahara da shi amma a gurin ayyukan akwai kyankyasarsa har yanzu a cikin duniya yana ganin iyawar shi ce yana ganin basirar shi ce kai da baka samu ba ma yana ganin wawancin ka ne ya ja maka kaga wa'annan har yanzu ba su san tauhidi ba kaji ana ana ta gaya wa mutane tauhidin nan akwai yara wani sai ya ga kamar an matsa mishi ana ta zancen tauhidi nan masallaci da muke hutuba wani ya taba mun magana ya ce kullum tauhidi na ce ai haka annabawa masu gidanmu suke annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma a makka na farko ba a taba zancen komi ba sai tauhidi tauhidi kadai ake magana sai a shekara ta sha ɗaya ne aka shar'anta sallah kuma duk ayar da za a kawo ko da za ta yi magana kan wani fiqhu ko wani mu'amala ko wani sai kaji an sirka tauhidi a cikinta ibn qayyim yace ba wata aya a qur'ani face sai kaji akwai zancen tauhidi a cikinta ai tauhidi ba wasa bane shine foundation shine asas idan babu shi duk abin da aka gina rushewa zai Allah ka shiryatar da mu malam ya ce wato wa inna ma takunu al'ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibada kadai takan zama ibada ne in an koye ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah amma kuma ya zama an nufaci fuskar Allah da ita shi ba a yi dan annabi kenan ana yi ne dan Allah amma me bisa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa annabi dan aike ne daga kalmar ar-rasulu zaka gane me matsayinsa shi zuwa ya isan maka da saƙon Allah ba saƙon shi bane ba daga aljihun shi bane wama yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wama ala rasuli illa al balagul mubin abinda kawai aka ce zo ka gaya musu ga haƙƙin Allah ka isan musu da haƙƙin Allah sauran haƙƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su idan ka kalla domin tabbatar da cancantar risalar tashi cancantar cewa shi dan aikin Allah ne wanda ko babu abin da ya kai wannan girma da kima a cikin sifofi na halittu babu kamar shi babu irinsa a gurin ɗaukaka da izza amma kuma wannan bai halatta maka ka kai shi matsayin Allah ba to idan ka ce annabi saboda kimar shi komi ma a faɗa a kan shi kamar da wani jahilin mawaƙi ya ce ko ya ce menene ya ce ka kira shi ko menene in baka ce da shi Allah ba to kaga wannan ba yabo bane fallasa ce ba yabo bane fallasa shi annabi yakan hassala idan ya ga za a karkatar da wata sifar Allah zuwa gare shi wanda yaji wata ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin yace da'i hadha wa quli bil ladhi kunti taqu kan na ƙara ji kan ki ƙara cewa na san gaibu wani yace ma sha Allah wa shi'ita yace aj'altani lillahi niddan dan me zaka mai da ni kishiya ga Allah kul ma sha Allah wahda kawai ka ce haka Allah ya ga dama kaga wannan tarbiyyar ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam muke ainihin yadawa kuma ba wanda zai samu tsira sai wanda ya bi wannan tafarkin ma kana ala ma ana alaihi mithlu ala ala ma ana ana alaihi al-yawm wa ana wa ashabi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam فهذين فبهذين الامرين تكون عباده da wa'annan al'amura ne ibada take zama ibada wa zakara listi'anata ba'da al'ibada ma'a dukhuliha fiha ya ƙara dawowa kan zancen wato raba tsakanin al'ibada da listi'ana Allah ya ambaci isti'ana bayan ibada ne tare da cewa isti'ana na cikin ibada lihtiyaji al'abdi fi jami'i ibadatihi ila listi'anati billahi ta'ala saboda bawa a cikin dukkan ibadun shi yana da bukata zuwa ga taimakon Allah fa innahu illam yu'inhu Allah domin yanda lamarin yake idan Allah bai taimaki bawa ba lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'l al-awamir ba zai taba samun damar yin abin da yake nufi na aikata umarnin Allah ba wajtinabin nawahi da nisantar hanahanan Allah thumma qala ta'ala sa'annan Allah ta'ala ya ce ihdinas siratal mustaqim kaga anan ne aka fara roko cikin Fatiha bawa ke roƙon Allah a can duka jinjina ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين duka idan kana faɗin haka a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yace in bawa yace in ji Allah ta'ala hadisi ne qudusi yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallar bawa wato karatun fatiha na bawa a cikin sallah kashi biyu idan yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala yace hamidani abdi bawa na ya gode min الرحمن الرحيم يتي أثنى علي عبدي باوانا يا يبين مالك يوم الدين يتي مجدني عبدي باوانا يا جرممان إياك نعبد وإياك نستعين سي الله يتي هذا بيني وبين عبدي وانا سكانينا دا باوانا نكوبن دشي to san da zai ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshen surar sai Allah ya ce sa'alani abdi wa li abdi ma sa'ala bawana ya roke ni kuma abin da ya roka ya samu amma kaga da daman masallata an haramta musu samun wannan falala saboda yana karatun fatihan bai san ma me yake cewa ba bai san kimarta ba bai san darajarta ba koda ya san ma'anarta yana karatun hankalin shi yana can cikin tsohon shagon shi hankalin shi na can gurin wasu fitanannun matan shi ko wasu yan kuya kuyan ƴaƴan shi kaga sai Allah ya barka da su ko abinda ka zaba sai Allah Allah ya ban maka Allah ya shirya da mu to ihdinas siratal mustaqima mala yace ai dullana wa arshidina ka nuna mana kuma ka shiryatar da mu wa waffiqna ka ainihin wa waffiqna ila ila siratal mustaqim ka datar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya huwa tariqul wadihul musilu ila Allah hanya ce wadda ta kasance wadda take a fili mai isarwa zuwa ga Allah wa ila jannatihi mai kaiwa zuwa ga aljannar Allah wa huwa ma'rifatul haqqi wal amali bihi shine sanin gaskiya da kuma yin aiki da gaskiya ba wai sanin gaskiyan kadai ba ai shedan ya san gaskiya ka san gaskiya kuma kai aiki da ita laysa al-ilmu ma hufiza al-ilmu ma nafa'a idza ma lam yufidka al-ilmu khairan fa khairun minhu allau qad jahilta wal amalu bihi fahdina ila siratil mustaqim fahdina ila sirat wahdina fi sirat ma'ana ka shiryar da mu zuwa ga tafarkin Allah kuma ka sanya mu shiryayyu a cikin tafarkin ka shiryatar da mu zuwa ga musulunci sannan ka datar da mu cikin yin addinin musulunci tunda musulman ma ai rarraba wannan yana tijjaniya wannan qadiriyya wannan qadiyaniya wannan kungiyar gabas wannan ta yamma wannan ta kudu wannan ta arewa sai ka roki Allah ya tabbatar da kai a addini miƙaƙe addini mai kake babu kungiyanci a cikinsa babu bangaranci a cikinsa babu ɗariƙanci ko sufanci ko shi'anci ko duka wannan shiririta ne addini irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi ina fata an gane wannan malam yake cewa fal hidayatu ila sirati luzumu dinil islam shiryatarwa zuwa ga tafarkin Allah shine luzumtar addinin musulunci wa tarku ma siwahu min al-adyan da barin duk wani addinin da ba musulunci ba kai mai hankali ma in yana sai ya gano ba addinin gaskiya sai musulunci yo kristanci in ka iya dubaru da damfara gobe kana iya zama fasto kawai sai ka ce kai mafarki amma wahayi shikenan mene tafi ne da rawa waye bai iya wannan ba kai ta rawa kawai kana tafi kana cin kuɗin mutane dan adam da fitina ba wanda ba zai iya wannan ba addinin musulunci ne ba a ƙaryarsa shi a aikace ne ilimi ne da aiki bala ya ce wal hidayatu fi sirati samun shari'a a cikin tafarkin shine tashmalul hidayata li jami'i tafasil ad-diniyati ilman wa amala ta kumshi wato ainihin shari'a ga dukkan bangarorin addini da suke bayani filla filla a cikin ilimi da aiki wa amalan fa hadha ad-du'a min ajma'il ad'iyati bala ya ce wannan addu'a ta ihdinas siratal mustaqim tana daga cikin mafi tattarowar addu'o'i samun addu'ar da take ɗauke da kaya mai yawa irin wannan tana da wahala amma sai ga wani ko addu'a ma bai iya bai san me zai roƙa ba kaga ya ya sa goshi a ƙasa yana ta addu'a har liman ya dago ma ya rasa me zai ce to ire-iren addu'o'in da suka zo cikin alkur'ani mai girma duk da cewa malamai sun yi magana kan yin addu'a wadda take tazo cikin qur'ani a cikin sujudi tunda annabi ya ce an hana karatun me alqur'ani cikin ruku'i da sujudi suka ce idan kai da niyyar addu'a ai ba ba karatun qur'ani amma dai abin da yafi shine karka karanta aya ta qur'ani cikin sujudi da tunda ai kuma akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo da addu'o'i masu yawa sai ka dinga yi amma san da ka sallame sallar ko a cikin tahiya ai nan ma ana addu'a kuma ba a ce kaka karanta aya ba wa'annan addu'o'i kar kai wasa da su lokutan da ake sa ran karban addu'a sanda aka kira sallah tsakanin kiran sallah da iqama sanda ka kai azumi ka sha ruwa a lokacin da ka ji kukan zakara lokacin da dare ya kai sulusi na farkon shi na karna karshen shi kai lokacin sahur misali to wannan lokacin ka tashi kai addu'a amma matsalar ka kwanta karfe 2 da rabi ko karfe biyu lokacin ka kwanta bacci lokacin da bayan Allah ke tashi kai lokacin ka ke kwanciya daga akwai matsala kenan sai fa an zage damtsi ya ku bayan Allah wa anfa'iha tana cikin addu'o'i mafi amfani lil abdi gabawa wa li hadha wajaba 'ala al insani an yad'u Allah bihi fi kulli raka'atin min salatihi shi sai ya zama wajibi akan bawa kowace raka'a sai ya karanta wannan addu'ar cikin Fatiha kenan a sallarsa li daruratihi ila zalika saboda bukatar shi zuwa ga haka wa hadha siratul mustaqim huwa wannan tafarkin miƙaƙe shine a aya ta bakwai siratal ladina an'amta alai hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su kaga hanyar suwa ake bi sune wa'innan sune minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin hanyar annabawa da siddiqai da shahidai da salihai wanda Allah ya fassara cikin an'am ko صراط أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النبيون ليس ننون الصديقون سوني وأن دسك ما سجزجة النبا ونن ألا باس شكا باسا دردر باسا كو كنتو أتكن جسا وأن النبي يزودش أكو وأن دزيك وانا حديث يامي نوي ya za a yi a ce annabi ya za a yi a ce kaza kuma ya tabbatar fa hadisin ya inganta amma ya ce kai kawai da shi wancan abul fatihin nan ba mu san lawasa harshen mu da ambatan shi sai wani hadisi ya ce shi fitira shi ba za ta karbe shi ba kaga kenan ashe hawa yake bauta mawa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah siddiqi irin sayyiduna abubakar shine as-siddiqul akbar babu wani siddiqin da ya kai shi bayan annabawa lokacin da mushrikai suka zo suka same shi annabi ya ce an yi mi'raji da shi to abubakar baya nan annabi ya bada labari sai suka tare abubakar a hanya zo zo zo zo kaji abokinka yau ya sha rota ya akai wai ya ce an tafi da shi zuwa baitul maqdisi an kai shi sama ta daya ta har zuwa ta bakwai ya ga kaza ya ga kaza kuma ya dawo wai shimfiɗa shi har yanzu bata huce ba sai an abubakar ya ce awa huwa qala zalika shi din da ya faɗi haka suka ce kwarai mana ƙarya zamu mai sai ya ce to na yadda haka ya zo ya ce min Allah ya aiko shi na yadda to don ya ce ya je ya gana da Allah da mai ba zan yadda ba suka ce kayan ga sahara kan muhammadu kai sihiri ya ci ka sihiri aka yi mazautacce ne kai abin ya fi karfinsu ne eh wani kaya ai sai amala ku to da kaji an ce siddiki ba a banza ba ya zama siddiqin ina fata an gane wani shi yasa sayyiduna Umar ya ce da za a auna imanin Abubakar da imanin dukkan halittun Allah cikin wannan al'umma na Abubakar sai yayi rinjaye sai ya fi rinjaye saboda saboda shi yaqinin nashi na musamman to sai wanda ya bi tafarkin su sayyiduna Abubakar zai zama siddiqi ba ba wani farashi ne mai sauki da zaka je ka sa kuɗi ka siya ba aiki ne tukuru da imani الإيمان ليس بالتحلي ولا الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما, ما وقر في القلب وصدقه العمل طيب أقول قجلو كتن صلى ياي ما لن يكي تيوى غير يعني غير صراط المغضوب عليهم با hanyar wanda kai fushi da su ba allazina arafu alhaqqa wa tarakuhu sune wanda sun san gaskiya suka bar shi sune Allah yake fushi da su kal yahudi wa nahawihim kamar yahudawa da makamantansu yahudu sun san gaskiya amma suka karyata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu in sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shine sifofin su duka sun zo cikin at-taura amma suka karyata Allah ce sun san shi kamar yadda suke iya gane ‘ya'yayensu, amma suka ƙi yin imani. Wa gairi siratu na kuma ba hanyar batattu ba allazi na tara kulhaka ala jahalin wa dalali, wanda suka bar gaskiya saboda jahilci da batakan nasara kamar kiristoci wa nahawi su nasara daman jahilai da ire-irensu. Ai, kana kallo yanzu ɗan wasan kwaikwayo ya hana su sukuni. Baban ne biyu yake ko? Ɗan wasan kwaikwayo ne. ko da eh yayi karatun amma ya shagala da rawa da waka da muna fatan Allah ya shirye shi ya dena amma rana tsaka yazo ya hana su sukuni har ma an ce wasu na ta musulunta ko saboda to kaga wannan dan wasan kwaikwayo ne ya hana su sukuni fastocin su ma jahilai wani ma da abin yayi wa Qur'ani ya fara wa'azi da shi a coci an gama kure shi a cikin Bible din sai ya bude Qur'ani yana wa'azi malam yake cewa fa hadhihi suratu ala ijaziha bayanin karshe kan sura yace kaga wannan sura duk da ba ta da yawa qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril qur'an to suran nan ta kumshi ta tattaro abubuwan da babu surar da take dauke da su cikin alqur'ani mai girma sai a ce ma sura kaza tana bayani tana sharhi da fashin bakin wata aya ta cikin suratul fatiha ko tana fashin bakin wata kalma cikin suratul fatiha daga ita fatiha sai ta zama uwar alkur'ani mai ummul qur'an ita ce wato asali shine ma'anar ummu din ita ce asali na ainihin wato alkur'ani mai girma da duk abin da ka sani cikin sauran surorin akwai tushen shi cikin suratul fatiha ita wato fatiha saiwa take badawa sauran surorin sai su nika su raba kun gane wannan ai ai ka san ko mai bada magani baya baka saiwar baya baka tushen ya dai baka garin maganin ya ce je ka sha da nono in ya kare zaka zaka neme shi to ita fatiha sai wa take badawa sai malam yake cewa fatadammanat anwa' at-tauhid ath-thalatha kaga ta kumshi nau'o'in tauhidi guda uku din nan tauhidur rububiyya yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin kaga rabbu ubangijin talikai mai kulawa da talikai to dama rububiyya shine tauhidin kadaita Allah da ayyukansa halittawa azurtawa rayawa da sauran dukkan abubuwan da suka shafi bayi Allah ta'ala suna shi ke rike da su wa tauhidul ilahiyya shine uluhiyya kuma ta kunshi tauhidin uluhiyya wa huwa ifradullah bil ibada shine kadaita Allah da bauta yu'khadhu min lafzillah za a dauki wannan ma'anar daga lafazin Allah domin Allah shine al-ma'lum al-ma'bud abun bauta kenan shi kadai ake bauta mawa wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga shi ma akwai uluhiyya a cikin sa sannan ta kunshi wa tauhidul asma'i was sifat nau'i na uku tauhidin sunayen Allah da sifofinsa wa huwa ithbatu sifatil kamali lillahi ta'ala shine tabbatar da sifofin cika da kamala ga Allah ta'ala allati athbataha li nafsihi wanda ya tabbatar wa kansa wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzansa ya tabbatar masa da su duk abin da ya tabbata daga Allah na ya ambaci kanshi da wani suna ko ya siffanta kanshi da wata siffa ko ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah da wani suna ko ya siffanta Allah da wata siffa to zaka yi imani da shi min ghairi ta'dilin ba tare da korewa ba jahamiya suna kore sunaye da sifofin Allah wala tamthilin ba tare da misalta wa'innan wato sunaye na ubangiji da sifofin shi da ainihin wata sifa ta halittu ba wala tashbihin ba tare da kamanta sifar Allah da sifa ta halittu ba karka ji an ce istawa ala al'arshi ya daidaita a saman al'arshi kai tunanin yanda sarkin garin ku ke zama kan kujera ba haka bane rabbun wa abdun kaifa yashtabihan ai Allah ya faɗi istiwa'i na mutane ko litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alaiha litastawu ala zuhuriha ko kaga za ku daidaita saman abin hawa za ka hau mota ko ka hau a wancan lokacin jaki ko doki ko raƙumi ko alfadari ka daidaita a kan shi to kaga wannan daidaitan da ɗan adam zai yi ba irin daidaitarwa da Allah ta'ala ya a sama al'arshi ba shi ɗan adam ko da baka gan shi ba aka ce wane ya hau mota za ka iya sauwara yanda ya hau ya zauna tunda kaga ire-iren shi to amma shi Allah ta'ala baka gan shi ba sannan babu irinsa laisa ka mithlihi shay'un ko babu wani wanda ya gan shi da ya baka labarin yanda abin yake to da ka sai dai ka yi imani da shi yanda yake ba za ka taɓa sanin yaya yake ba ina fata an gane wannan sai mala ya ce wala tashbihin ba tare da kamanta Allah da wani ba wa qad dalla ala zalika lafzul hamd cewa alhamdulillah yayi nuni akan me cewa akwai sifofi na ubangiji da sunaye a cikin wannan sura kaga akwai Allah akwai Ar-Rahman akwai Ar-Rahim akwai Maliku yawmiddin wannan sunayen Allah ne sannan akwai sifofin shi wanda suke dauke da kala alhamdulillah cewa shine ya cancanta da yabo da jinjina da girmamawa da ainihin wato kirari daga bayinsa kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata wa tadammanat ithbatan nubuwati kuma surar ta kumshi tabbatar da annabta fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim lianna dhalika mumtani'un biduna risala samun daidaituwa ga hanya madaidaiciya ba za ta taba tabbata ba sai ta hanyar sakon da yazo daga Allah shi kuma sakon yana bada shine zuwa ga zuwa ga ainihin annabawa da manzanninsa wa ithbatul jazaa'i 'ala al-a'mali kuma dai ta kumshi tabbatar da sakamako akan ayyuka duk aikin da kai ba ka ci bulus bane za a zo a zaunar da kai za a tuhume ka za a tambaye ka fi qaulihi maliki yawmiddin shine mai nuna mulki ranar sakamako kaga addin shine sakamako wa annal jazaa yakunu bil adl kuma a surar an bayyana mana sakamakon za a yi shi da adalci li anna ad-din ma'anahu al-jazaa'u bil adl sakamako da adalci shine addinu din shi yasa yana daga cikin sunayen Allah ad-dayyan an fahimta ko daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ad-dayyan cikin Hausawa yan gargajiyan mu akwai masu sa dayyan to kuskure ne sai dai a ce abdud dayyan domin ya tabbata a hadisi wanda al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi ya tabbatar da shi cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin wato cewa mutane anal maliku anad dayyan biyadil mulku ina fata an gane wannan malam yace wa tadammanat ithbatal qadar har yanzu suran nan fa ta kunshi tabbatar da kaddara wa annal abda fa'ilun haqiqatan kuma lalle bawa yana yin aiki shi yasa bawa ke roƙon Allah ya shiryatar da shi zuwa ga yin aiki na kware kenan kana iya yin kyakkyawan aiki kana iya yin mummuna sabanin yanda kadariya daga cikin yan bid'a suka tafi akan aikin da bawa yake yi bawa bai da wato Allah bai da masaniya a kansa sai bayan ya aikata wannan bid'a ce mai haɗari duk abin da bawa zai yi kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya sa alƙalami ya rubuta shi ba ka iya zartarwa kuma sai da sai da ganin daman Allah wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami khilafan lil qadariyati sabanin qadariya da suke kore ma Allah sanin kaddara wal jabariya da jabariyawa da suke koya ma kore ma dan adam ikon yin aiki kuma daga su a gurinsu ko da mutum ya sha giya tunda Allah ya ga dama ya sha to bai yi komi ba wannan su ma halakaku ne an samu kamar yadda ibnu kam ya kawo cikin tariqul hijratain wa babu sa'adatain yace wani bajabare ya shigo gida ya tadda matar shi tayi bako kwarto malam ya je ya karyo reshen ice yayyo kanshi sai ta ce mai kai ka ji tsoron Allah Allah ne ya kaddara mushi fa sai yadda bulala ya ce kai wallahi Allah ya muke albarka laula ki la halaktu sai ba dan ke ba da na shiga uku ka rabu da kwarto kaga wannan subhanallah mala yace bal tadammanat ar-radd ala jami'i ahli al-bid'i wad dalal kai fatiha ta kumshi raddi akan dukkan yan bid'a da bata ina masu cewa a daina ma yan bid'a kaga mun karya da bid'a cikin alqur'ani ko mun karya da raddi kai ga yan bid'a subhanallah raddi ga yan bid'a in ji al-imam sa'id kuma shi ba malami bane sai mu ji yace a cikin fatiha akwai raddi ga dukkan yan bid'a da batattu fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim kana akwai as-siratal ladhi laysa bimustaqim ko akwai hanyar da ba mi kakkiya ba akwai hanyar da ba mi kakkiya ba idan ka ce a kyale yan tijjaniya a kyale yan qadiriyya a kyale yan shi'a a daina raddi a kansu to kenan ba a san ba wane ne ke kan miƙaƙƙiyar hanya kai da su tun da dai ana roƙon bin miƙaƙƙiyar hanya to tun da aka ce akwai miƙaƙƙiyar hanya kaga mafhumul mukhalafa akwai bauɗaɗɗiya akwai karkatacciya to sai a bar wani ya bauɗe ya karkace ina amfanin wato ainihin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dan me ba za ka yi mai nasiha ya dawo kan miƙaƙƙiyar ba ina fata an gane wannan masu cewa lalibi ake cikin duhu kaga shi ma wannan maganar na da haɗari shi bai ma sani ba sallar da yake zai tsira ko ba zai tsira ba daidai ne ko ba daidai ba ne duka wai lalibi ake ciki kai ne cikin duhu mutuna annabi ya fuddo mu daga cikin duhu li yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur in ji Allah subhanahu wata'ala sai ya ce me li'annahu ma'rifatul haqqi wal amali bi shine bin hanya madaidaiciya wa kullu mubtadi'in wa dallin fa huwa mukhalifun lidhalika duk wani dan bid'a ko wani batacce ya saba mu wannan tafarkin wa tadammanat ikhlas ad-din lillahi ta'ala wannan sura ta kumshi tsarkake addini ga Allah ta'ala ibadatan wasti'anatan gurin ibada da neman taimako ba a neman taimakon kowane shehi ba a neman taimakon kowane malami ba a neman taimakon kowa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu musamman da baya raye baka roƙon shi wani abu yayi maka sai dai ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar tawassuli da bin sunna shi domin ibada ce bin tafarkin shi girmama wadda kake mushi ibada ce to sai kai tawassuli da wannan Allah ya biya maka bukata kenan albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kasko Allah ta'ala yakan ba ma bawa albarkaci da tasirin albarkar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bawan ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma mutun yaje abin da ya ga dama kuma ya ce a ai mu Muhammadawa ne mazoya mu akwai wanda annabin sallallahu alaihi wasallam da kanshi bai san sun karkace ba ranar da za a je shan ruwan alkausar da 'yan bidi'a da kowa za a tafi sai mala'iku su shawo kwana su datse ce a tsaya a fara ware wasu annabi yana ku basu mabiyana ne musulmai ne su ce ba ka san me suka yi bayan ka ba an yi naka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san me suka kirkiro alhadath a shari'a shine bid'a baka san bid'o'in da suka zo da shi bayan ka ba idan aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ka tobarar da su tijjani suka yi sai ya ce fasuhukan suhuka ai nisa da su ai nisa da su ka tobarorin suna da yawa ai kuna ji dai ana gai yanzu ya wuce a ce ƙarya ake musu da kansu suke faɗa wato ainihin menene fa shahida shahidun min ahliha da kansu za su zaka ji suna cewa su shehu zai musu kaza su kaza da ana faɗa suna ƙaryatawa to amma suna ɓoye muridansu cikin ɗaki suna laƙana musu to muridan ne suka gaji suka ga munafuncin ya yi yawa bari su fito kawai su a ɗan antiko su a nisi su wane ne bari su fito su bayyana tijjaniyar a rigarta ta gaskiya da an yi burum-burum ne an gulu da kan zabo amma sai suka fito suke bayyana wa mutane ai yayi yayi ya zauna da shehunnan ɗariƙun sun ki su zo tun da ƙarya yake yi su zo su bayyana ƙarya shi ya bayyana musu gaskiya cikin su jawahiru da sauran littattafansu wato rufa-rufa ba ta yi bawan Allah in za ka yi addinin gaskiya ka yi addinin gaskiya in kuma makotanka da 'yan uwanka 'yan bida'a za ka yi makara ka je ka yi musu kara sai ka ga kara rana alkiyama ko in akwai ta babu zancen kara fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falhamdulillahi rabbil alamin anan ma mu ma muke cewa alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh